وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ba iyaka ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, salati da tsira da aminci su yawaita ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Littafin da ke gabanmu littafi na kitabun tauhid allazi huwa haƙƙun lahi alal abid, wallafar al-shaykh al'allama Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. A wancan sati cikin ɗauki na Allah subhanahu wata'ala mun tuƙaƙi akan babun la yus'alu bi wajhillahi illa aljanna wanda zamu tashi sabon babi a yau shine babun ma jaa fi allau ko fi law babi da yazo akan abin da yazo game da lafazi na law lafazi na law ita ce bahaushe ke cewa da na sani da a ce abu kaza ya faru da abu kaza bai faru ba da na san kaza zai faru to da na yi abu kaza to a kan sani malam zai tattauna mana wa ƙaunullahi ta'ala ya ƙulu na lauka na lana min al'amri shai'un makutin na hahuna wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da labarin wasu bayin Allah wanda suka bauɗewa haƙiƙannin hanya ta Allah da ta manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallama suke cewa ya na suna cewa, Lauka na lana min al'amri, da al'amarin a hannunmu yake, to makutin na hahuna, to da ba a kashe mu a nan ba. Malamai suka ce a nan gurin, asalinsa ma kutila ba'duna da ba a kashe sashen mu ba domin wanda ya mutu baya iya magana to anan gurin ya faru ne saboda me nuni akan ainihin fito na fito ko kuma shiga ainihin abin da ya samanto na bangaren kaddara ta Allah subhanahu wataala mutum ya rinka cewa lauka na lana kaga an kawo lafazi na lau da a ce akwai wani abu na ta cewanmu a nan, da a ce an bar al'amarin a hannunmu, to da ba a kashe mu a wannan yaƙi ba. To sai Allah yake ba mu labarin cewa waɗannan bayan Allah sun faɗa haka, amma wannan magana ce ta yi muni, shi sa ma Allah yake faɗa a aya ta gaba cewa, Kul ka gaya musu, laukuntun fi buyutikum, labarazan ladina kutiba alaihimul katulu ila mazaji'ihim. Allah ce ka gaya musu cewa laukuntun fi buyutikum kai da a kaddara ma kuna cikin gidaddajenku to Allah ce allazina kutiba alaihimul qatl wanda Allah ya wajabta ya rubuta cewa sai sun mutu wallahi labar da tabbas sai sun mutu ila madajihim a inda za su ainihin kwanta dama ma'ana zuwa ga haƙarƙarinsu inda za su faɗi su mutu wannan iya nuna mu akan cewa faɗar lau bayan Allah ya ƙaddara al'amarinsa to iya daga cikin abin da ya saba wa shari'a ta musulunci. Duk abin da Allah zai ɗora maka na rayuwa, kare arziki ce, kare tattalin arziki, rashin amfanin gona, rashin lafiya, mutuwar wani uwa, to in abin ya riga ya auku, kada ka ce kai da a cewa an yi abu kazan nan wadda abu kaza bai faru ba. Misali, Allah ne ya karɓi rayuwar wani mafi kusanci da kai shikenan sai ka ringa raya wa kanka cewa da a ce an kai shi asibiti minti kaza ai da bai mutu ba ai da a ce na zo minti kaza na kai shi asibiti ai da abu kaza bai faru ba ai sakacin wane ne shi ne bai sa ido ba ai da bai mutu ba to irin wannan kofa ce da zaka bude wa kanka ta shedan ka, ka, ka, ka musunta kaddara ta Allah subhanahu wataala to wannan ka sashi a kowane babi duk abin da ya riga ya faru gashi ya faru to sai dai a zo a ringa fama kuma ya za a yi a kiyaye gaba in dai abu ya faru to ya riga ya faru ko da a ce yaron ka ne maka wani wani aika-aika ya maka wata asara matarka ce ta aikata wani abu na wani abu na aika-aika ko dukiyanka ko wani abu ya lalace to shi dai wannan abin ya faru ba zai gyaru ba sai dai a zo a gyara gaba to wannan shine abin da shari'a ta yi magana akan sa wa qawluhu da fadar Allah subhanahu wataala alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu alladhina sune waɗanda qalu suka fada li ikhwanihim ga ƴan uwansu wa ka'adu su sun zauna sun ƙiwuta jihadi to kuma ƴan uwansu suka yi imani da Allah sun huta Allah ya karɓi shahadar su mutu a fagen yaƙi sai suke cewa ai law ata'una ai da sun mana biyayya busurgai suka huta ba har suka mutu a tare da bin annabi Muhammad ai ma kutiru da ba kace su ba kaga subhanallah kaga wannan mummunar magana ce alladhina sune waɗanda qalu suke faɗa ne ikhwanihim ga ƴan uwansu malamai suka ce a nan gurin ƴan uwa ne fin nasbi la fi dini ƴan uwa ne ta bangaren dangantawa ko kane amma ɗaya kafiri da ɗan ɗaya mai fi imani ne suna cewa law ata'una ai da ƴan uwan nan namu na bangaren nasaba bangaren danganta da sun mana biyayya ai ma kutilu da ba a kashe su ba saboda bai sa mu bamu yarda mu huta ba muna cikin gida da haka kenan su kuma sun rige sun fita shi sa aya ta ƙarshe Allah ce qul ka gaya musu fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqina ku da kuka zauna a cikin gidan kuke ganin cewa mutuwa sai wanda ya je zuwa ga sababin ta yake mutuwa to ku tunkuɗe wa kanku mutuwa kada ku mutu ku dawoma a gidan duniya in har gaskiya kuke in har abin da ku faɗa cewa waɗancan bayan Allah da Allah ya kaddara musu mutuwa ba za su mutu ba da sun zauna tare da ku to ku da kuke zaune a gidan ku tun ku ɗewa kanku mutuwa mana in kun kasance cikin masu gaskiya shi yasa ƴan musulmi a babi na mutuwa wata hikima ta ɗan adam ba ta kawar da mutuwa wata haƙiƙa ce wanda Allah subhanahu wataala ya sanya ta a tsakankanin mutane aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kullu shay'in halikun illa wajhahu kullu nafsin dha'iqatul maut to karshe ba sai Allah ya ce ma manzo Allah innaka mayyitun wa innahum mayyituna Allah ya ce wa manzon Allah ba suna cewa ba za ka mutu a huta ba to tabbas manzon Allah mutuwa sai kai amma kuma su ma tabbas za su mutu wannan sunnar Allah ce a ban kasa ya rage ka mutu ta hanyar hanyar Allah in baka mutu ta hanyar Allah ba to ka mutu ta hanyar da ba ta Allah ba shi yasa wani wani mai hikima daga cikin mawaƙan Laraba yake cewa man lam yamut bisayfi mata bighairihi ta'addadat al-asbab wal maut wahid duk wanda ma bai mutu ta hanyar takobi ba ta hanyar ɗaukaka addinin Allah ba to zai mutu ta wata hanyar da ba ta takobi ba hanyoyin mutuwan ne suka sha bamban amma mutuwar ɗaya ce yanda wanda aka soka a fagen yaƙi yanda wanda aka halbe shi a fagen yaƙi da wanda zai kwanta dama a gida duka dai mutuwar ce sai an tafi lahira wannan iya nuna mana akan kar mu ɗauki kalma talau a cikin ayyukanmu wa fi sahihi ya zo a cikin bukhari an abi hurairata radiyallahu an daga abi huraira Allah ya daɗa yarda da shi, anna Rasulallah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam, lalle annabin rahma tsira da amincin Allah su ƙara yawaituwa a gare shi ya ce, qala ke cewa ihris ala ma yanfa'uk kayi kwadayi ga abinda ainihin zai amfane ka shine ihris kayi kwadayi ala ma yanfa'uk akan duk abinda zai amfane ka wasta'in billah kuma ka nemi taimako na Allah subhanahu wataala a cikin dukkan al'amuranka wala ta'jaz kada ka gajiya kai ta kokari kana neman taimakon Allah a cikin kai komanka na rayuwa wa in asabaka shay'un idan wani abu ya same ka na jarrabawa to fala taqul kada ka ce law anni fa'altu kaza da a ce na aiwatar ko na aikata abu kaza to lakana kaza wa kaza ai da abin nan ya zama abu kaza da kaza da na duke da wannan dutse bai same ni ba da na je asibiti to da wannan ciwo bai kai irin da ya kai a yanzu ba in dai Allah ya riga ya kaddara ka gan shi a wannan yanayin to an riga an riga an hukunta haka ne Allah ya kaddara da hikima ko ba hikima to haka za a yi mana da hikima dan adam ko ba hikima dan adam haka Allah subhanahu wataala ya hukunta sai manzon Allah ya ce walakin abin da zaka faɗa kawai ko ka ce qadarullah a wata ruwaya qaddarullah ko qaddarallah qadarullah ai wannan haka Allah ya hukunta qadarullah haka Allah ya hukunta wa ma sha'a fa'ala kuma abinda Allah ya ga dama shi yake aikatawa to idan ka ka faɗa haka ka huta fa inna law domin faɗin law taftahu amala shaitan tana bude ayyukan shaitan daga ka fara cewa da a ce shikenan kuma zaka kuma ka kore kadari na Allah sai ka fada cikin hatsari na cin gyaran Allah a cikin wannan babi fihi masail akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko tafsirul ayatayn fi ali imran fassarar ayoyi guda biyu da suke cikin sura ali imran aya ta farko fadin Allah subhanahu wataala alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu aya ta biyu yaquluna law kana lana min al-amri shay ma qutilna hahuna الثانية مسألة تبيو النحي الصريح عن قول لا هاني أهيلي دغ نسن القرآن da abin da ya inganta daga sunan manzon Allah akan kada mutum ya ce da na sani da an yi abu kaza ai da abu kaza ya faru da abu kaza bai faru ba to wannan mummuni kada ya zama irin haka idza asabaka shay a yayin da wani abu ya same ka na jarrabawa al-thalitha mas'ala ta uku ta'alilul mas'ala shine bayani akan wannan mas'ala da hujjantar da ita bi anna zalika yaftahu amala shaitan cewa da na sani da a ce an yi abu kaza to yana bude kofofi na shaitan shaitan zai shigo ka zo kana cin gyaran Allah akan aikin Allah arabi'a mas'ala ta hudu al-irshadu ila al-kalam al-hasan shiryar da mutane zuwa ga magana daddada in Allah ya riga ya hukunta al'amarinsa to iya abin da zaka iya faɗa ka yi istirja'i in abu ne wanda ya tara maka hankali saka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha da abin da ya kama da wannan irin kalmomi masu darja masu kima a cikin addinin Allah al-khamisa mas'ala ta biyar al-amru bil hirsi ala ma yanfa'u ma'al listi'anati billah shine umarni game da kwaɗayi akan abin da zai amfani mutum tare da neman taimakon Allah subhanahu wataala duk abin da za ka yi to ka yi kwaɗayi akan abin da ya zamanto zai amfane ka a duniyanka da zahiranka kuma idan za ka yi duk wani abu na al'amarinka a wannan gidan duniya to ka nemi taimakon Allah idan ka nemi taimakon Allah abin ba zai maka wahala ba amma duk a yayin da kai nisantar da taimakon Allah a cikin dukkan al'amuranka to gwargwadon yadda za ka sha wahala a rayuwanka as-sadisa mas'ala ta shida annahyu an diddi zalika shine hani game da kishiyan haka shine mutum ya ki neman taimakon Allah kuma ya ki kwadayi akan abin da zai amfane shi wa huwa al-ajizu shine ainihin gajiyawa da kasala da kuma bangaren abin da ya shahi sakaci a cikin al'amura babun babi na gaba yana magana annahyu an sabbir rihi hani daga manzan rahama sallallahu alaihi wasallama akan haramcin zagin iska in muka ce iska ba muna nufin ba bangaren aljani ko aljana ba in an ce arre ana nufin ainihin iskan da take tashi iska ta tashi ta kaɗe miki gari iska ta tashi ta kaɗe maka rumfa iska ta tashi ta yi gaba da wasu kayan amfaninka to kada ka ce wannan tsinanne subhanallah kada ka yi tsage ta kada ka tsine mata kada ka zage ta kada ka gaya mata wani abu ina faɗan irin yadda mutane suke faɗa mutum zai ce wannan iskar kaza ya ringa zazzaginta yana gaya mata maganganu to tauhidi in ya tabbata ba za ka zage ta ba saboda ka san ba ita take gaba gada akan kanta ba akwai wanda ya aiko ta to cikin zaginta da tsire mata to akwai mi akwai cin gyaran wanda ya aiko ta akwai tuhumar wanda ya aiko ta akwai rishin girmama wanda ya aiko ta shi yasa uwa musulmi musulmi sai an koya mai magana ami a bisa mizanin alkur'ani da kuma mizani ta sunan manzon Allah in ba haka ba kuma zaka yi ta maganganu to waɗannan maganganun kuma sukan iya jawo maka matsala a addininka da rayuwanka da kuma kabarinka da tsayuwanka gaban Allah shi yasa hadisi ya inganta manzala ce innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan fa hiya tahwi bihi fi nari jahannama 70 kharifan mutum zai yi magana magana kankanuwa bai san hatsarinta ba wannan magana ta ringa gangarawa ƙasan ƙasa da shi tana ƙoƙarin sai ta danganar da shi zuwa ga wutar jahannama shekara saba'in bai kai ƙarshe ba wallahi kawai a magana ne shi sa sai mun san me muke faɗa a babi na tauhidi an an ubay bin ka'ab radiyallahu anhu an samo daga ubay dan ka'ab Allah ya dada yarda da shi sahabi ne na manzon Allah anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzan rahama tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa la tasubur rih manzan Allah ce kada ku kuskura ku zagi iska fa idza ra'aytum ma takrahuna duk ayayin da kuka ga wani abu da kuke ki game da tashin iska to ga shari'a abinda ta koya maka kamar yadda muka faɗa ta karya maka ainihin sauran ɗakinka ta zubar maka da katanga ta dangare maka wani abu mai amfani ta karya maka wani abu mai amfani to ga abinda manzala ce zaka faɗa duk a yayin da ta tashi faqulu ku ce Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bihi to abinda zaka faɗa kenan ka faɗe ta da larabci in ka iya hada cewa haka aka fi so in ko ba za ka iya ba to ka faɗa da hausa ma da yarenka duk a yayin da iska ta tashi addu'ar ita ce Allahumma ya ubangijina inna nas'aluka lalle ya Allah ina ina inna nas'aluka lalle muna roƙonka min khairi hadhihi ri game da alkhairin da wannan iska take ɗauke da shi wa khairi ma fiha da kuma alkhairin da ke cikin wannan iska wa khairi ma umirat bihi da kuma alkhairin da aka umarce ta da shi wa na'udhu bika muna neman tsarinka ya Allah min sharri hadhihi rih game da sharrin abinda wannan iska take dauke da shi wa sharri ma fiha da sharrin abin da ke cikin ta wa sharri ma umirat bihi da kuma sharrin abin da aka umarce ta da shi in ka faɗi wannan ka huta shikenan cutar wata Allah sai ya kare ka amfaninta sai Allah ya gama ka da shi kuma la la alayka baka yi laifi tsakaninka da Allah ba amma ka sami ka samu kariya daga gun Allah subhanahu wataala wannan hadisi hadisi sahihi ne sahahu tirmizi imamu imamu tirmizi ya inganta wannan ya inganta wannan riwayar malice fihi masail a ciki akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko annahyu an sabbir rihi hani daga Allah game da hani game da ainihin zagin iska bai halitta iska ta tashi ka zage ta bai halitta a shari'ar musulunci haramun ne kaulan wahidan athaniya mas'ala ta biyu al-irshadu ila al-kalamin nafi shiryarwa ga mutum zuwa ga yin magana mai amfani idara al-insanu ma yakra duk a yayin da mutum yaga abin da yake ki to ga addu'a manzo Allah ya koya athalitha mas'ala ta uku al-irshadu ila annaha ma'mura shiryarwa game da cewa ita ma kanta iskar umarninta akai to ɗan uwa idan ka san wannan abubuwa da yawa za a buɗe maka to bayan haka ruwan sama ba za ka zage shi ba duk irin yadda ruwan sama yayi banna to ba za ka ce wannan kaza kazaƙin ruwan nan ba ba za ka yi ba saboda ka san cewa ba shi kadai da karan kansa bane yake sauka sai da izinin mahaliccinsa zafi yanayin zafi in ya tsananta ba za ka zage shi ba saboda ka san cewa zafin ba shi ke kawo kansa da kansa ba yanayin hunturun sanyi idan ya tsananta ba za ka zage shi ba saboda kai ka san cewa ba shi ke kawo kansa da kansa ba to shi sa gwargwadon yanda kake karatu gwargwadon yanda kake kyautata harshenka gwargwadon kuma yanda kake kaucewa wuta saboda an tambaye manzon Allah an akthari ma yudkhilu nasu ma yudkhilu nas nasu nar an tambaye manzon Allah game da yawa-yawan abin da ke shigar da mutane wuta sai manzon Allah ce al-ajwafa ne shine loko ko korami ko kuma ainihin baki guda biyu su ne ainihin abubuwa guda biyu sai manzala ce alfamu wal farji baki da farji ma'ana da zaka shiga cikin wuta in zaka diba yawa yawan laifuka ai misali ai ana shiga gidan kaso yanzu da zaka je gidan kaso ka tambaya ka ce ka tambaye procurer ko tambaye ko ka tambaye sarkin gidan kaso ko ka tambaye wanda yake kula da harkar wanda suke gidan kaso ka ce da Allah wai ina ganin yawaituwar jama'a a wannan gidan amma yawa-yawan mutanen da suke zaune a wannan gidan wani laifi ne ya fi kasu gidan kasan nan zai ce baka kaza ne duka yawan yawa abu kaza ce abu kaza ne to haka a wuta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya hanga ya gani yawa-yawan 'yan wuta abin da ya kai su wuta zina ce da zina da baki su ne yawa-yawan abin da ke sa mutane wuta a gobe kiyama shi yasa ba manzo Allah ce duk wanda ya lamunce min waɗannan abubuwa guda biyu kuma to ni kuma na lamunce masa zai shiga aljanna saboda me yasa bangaren abin da ya shahi farji bangaren zina wani babban al'amari ne wanda ɗan adam sai ya yaƙi zuciyarsa zai kauce masa to cikin yin haka yakan sa mutum ya fada cikin fushi na Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan sai Allah ce bi wasa'a sabila ma'ana da Allah ce kada ku kusanci zina lalle ita zina alfasha ce mai girma sai ce kuma wasa'a sabila hanyar ta tamunana ka koma maganganun malaman tafsiri ƙarƙashin faɗin Allah wasa'a sabila zaka ga abin mamaki suka ce da Allah ya ce a nan gurin wasa'a sabila hanyar zina hanyar tamu nana suka ce na farko zina tana jayo hushi na Allah na biyu zina tana cancanta wa mai ita ukuba a gidan duniya da gidan lahira na uku suka ce zina tana hudda haske na imani da ƙwarjini da annashuwa ta musulunci daga an ga huskarka babu annuri na addinin Allah suka ce zina tana sabbaba azaba ta kabari suka ce zina tana sa mutum idan yayi addu'a Allah ya ki karba suka ce kuma zina tana sa ƴaƴan da ba na shari'a ba musamman a gidan aure su ci gado alhali shi mahaifin bai ma sani ba suka ce kuma ita zina tana ɗaiɗaita gida gida ya zamanto ya ruguje saboda me yasa duk a yayin da yaro ya shigo ga shi nan ga uwarsa a gidan amma ubansa ba na gidan bane ba to sai kaga wani lokaci wani ma daga cikin yan gidan gabaki daya yake zumunci da wannan gidan gabaki daya wani ma bulaguro zai ba ruwan shi da wannan gidan saboda wata ta kawo wani abun kunya kai miyagun ababen da suke biya akan zina sun munana to balle kuma uwa uba shine a ce mutum ya nemi namiji dan uwansa to shi wannan ba a ma zancan zancansa shi wannan domin babu wani laifi bayan shirka ga Allah da Allah ya kushi da masu shi sama da namiji ya je wa namiji ɗan uwansa wanda manzo ga cewa idan an samu wanda yake aikata irin wannan aikin da mai aikatawan da wanda ake aikatawa da shi sawa'un sun taba aure ko ba su yi aure ba a kashe su shine zaman lafiya to kuma kadiba ga kuma Allah a irin azabar da yau masu irin wannan abin sai da aka yi sama da su can an kai ƙarshen samaniya Allah ce ku juyar da ƙasar aka juyar da su aka musu ainihin aka juyi musu aka musu juyin waina kafin su zo ƙasa kuma Allah ce ku biyo su da yunƙun duwatsu na wutar jahannama a halaka su kuma saboda munin abin da suka aikata amma dan Allah yanzu ba a yi ko ba a yi ana yi la haula wala quwwata illa billah shi yasa wallahi in uwa musulmi irin laifin da ake yi wa Allah Allah ya hallaka al'ummomi a baya a yanzu ba wanda ba a yi a yanzu wallahi da muke rayuwa ma a irin wannan yanayin ma mu gode wa Allah to shine anan malam sai yake ba mu yake karantar da mu cewa al-irshadu ila annaha ma'mura shiryar da abu na biyu mun manta shi ne bangaren baki shi kuma baki malamai suka ce kakka rudu da mutum sai ga mutum mai yawan kiyamul layl mai yawan azumi mai yawan taimako mai yawan sarka amma a babi na harshe bai isa bai tsare kansa mazalla yayi gaskiya wuta yawa yawan yan wuta waɗannan ababan biyu sune babban bala'i arabi'a mas'ala ta hudu annaha qad tu'maru bi khairin wa qad tu'maru bi sharrin kuma ita wannan iska za a iya umartata da alkhairi kuma za a iya umartata game da akasin alkhairi shine sharri kenan mutum idan yayi wannan addu'ar da manzo Allah ya koyar to ya huta Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bihi bai san wannan addu'a sai koma littafi na Hisnul Muslim ya kawo ta addu'a a yayin da iska ta tashi za ga wannan addu'a sai ka hada ce ta babun babu yake magana akan qaulullahi ta'ala fadar Allah maɗaukakin sarki ya zunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliya Allah ce ya zunnuna suna zato billahi ga Allah ghairal haqqi zato wanda ba na gaskiya ba dhannal jahiliya irin zato na jahiliya ababi na zato game da ubangiji mutane sun kasu kashi biyu akwai masu kyakkyawan zato game da Allah su wannan masu kyakkyawan zato game da Allah su ba sun kasu kashi biyu ma'ana zato kyakkyawa game da Allah ya kasu kashi biyu shine akwai kyakkyawan zato akan abin da Allah yake nufi na jarabawa a wannan duniyar to kana da kyakkyawan zaton cewa wannan jarabawan to akwai wata hikima babba da Allah yake nufi da ita sannan kuma abu na biyu a karan kanka duk abin da ya same ka na rashin lafiya ko kuncin rayuwa ko damuwa ko bakin ciki ko wani abu na matsaloli na rayuwa to sai ka sa a ranka cewa wannan ba a banza ba ne akwai wata hikima da Allah yake nufi game da wannan jarabawa ko babu komai akan ta sai alkhairi Allah yana jarraba ni daga ya zan zama to kaga wannan masu zato ga Allah kikkiawan zato sannan kuma akwai masu zato mummuna game da Allah to malam zai magana akan su sai malam yake cewa yaquluna suna cewa hallana min al-amri min shay' suna cewa ai sansam hallana wai shin akwai wani al'amari game da wannan al'amari a hannunmu ma'ana suna cewa wai shin wannan abin da Allah yake hukuntawa game da mu wai muna da ta cewa a kai sai Allah ce ƙulka ce musu innal amra kullahu lillah ai al'amari gabaki ɗayansa ya tabbata na Allah ne wannan mutanen su suna hutu na hutu ne da ƙadari na Allah subhanahu wata'ala suna cewa ai inda Allah ya bar mu da hikimarmu da wayenmu to abubuwa da yawa ba za su same mu ba ma'ana dai kamar su suna ganin ana zalunta su ko abin da ya kama da wannan to shine a nan gurin sai ma yake cewa a gaba ke cewa da qawluhu da faɗin Allah subhanahu wata'ala adh-dhannina billahi su ne masu mummunan zato game da Allah dhanna sau'i mummunan zato Allah ce alaihim da'iratu sau'i mummunar azaba ta makoma ta tabbata a kansu shine alaihim da'iratu sau mummunar azaba ta koma a kansu bana za su gamu da mummunar azaba a yayin da suka tsaya gaban Allah subhanahu wataala shine mummunar azaba ta koma kansu shine alaihim da'iratu sau to al-imam ibn qayyim al-jawziya ya fassara wannan الظانين بالله ظن السوء ما سوزتو ga Allah mummunan zato qala ibn al-qayyim al-imam ibn al-qayyim jawziya yake cewa fil ayati al-ula game da aya ta farko sai ce fussira an fassara wannan aya ko kuma fussira hadha dhann an fassara wannan zato bi annahu subhanahu wa ta'ala la yansuru rasulahu an fasara cewa wai su a zatansu cewa da ɗai Allah ba zai taimaki manzansa ba to masu irin wannan na farko kenan wa anna amrahu kuma wai al'amarin manzan Allah sayad mahil ma'ana zai dusashe a rasa shi ya gushe a neme shi a rasa to wannan fasara ta farko kenan wa fussira wasu malamai suka fassara cewa bi anna ma asabahu lam yakun bi qadrillah shine wani abu ya samu mutum sai ya ce wannan abin ya same shi ne ba da kadarin Allah ba da hikimarsa ba to shi ma an fassara da irin wannan fa fussira kuma an fassara akan wannan aya bi inkaril hikima game da kore hikimar Allah akan ababen da suke faruwa a ban ƙasa wa inkaril qadar da kore kaddara game da abin da Allah ke hukuntawa a ban ƙasa wa inkari an yutimma amr rasulihi da musunta cewa Allah ba zai cika al'amarin manzansa ba sallallahu alaihi wasallama wa an yuzhirahu ala ad kullihi cewa kuma Allah ba zai rinjayar da addinin Annabi Muhammad ba akan dukkanin addinai ba wa hadha huwa dhannu sawi to wannan shine mummunan zato allazi dhannahu almunafiqun wanda munafikai suka zata wal mushrikuna da mushrikai fi suratul fatih a cikin suratul fatih wa inna ma kana hadha dhannu saw wannan ya zamanto zato ne mummuna li'annahu dhannu dhannun dhannu ghairu ghairi ma yaliqu bihi domin wannan zato ne game da abin da bai dace da Allah subhanahu tsarkiya tabbata a gare shi ba wa ma yaliqu bi hikmatihi da kuma abin da ya dace da hikimarsa wa hamdihi da yabansa wa wa'adihi da alƙawarinsa wa as-sariq wanda ya zamanto na gaskiya sai ce faman dhanna annahu yudilu al-batila duk wanda yake zaton cewa Allah zai rinjayar da ƙarya alal haqqi akan gaskiya idalatan rinjayarwa mustaqirra mai dorewa yadmahillu ma'a al-haq za a wayi gari gaskiya ta disashe a rasa ta aw ankara ko ya musunta cewa an yakuna ma jara bi qada'ihi wa qadarihi cewa abin da ke gudana akan al'amura na rayuwa yana gudana ne ba a ƙarshe ba a ƙarƙashin hukuntawa ta Allah ba da kaddarawansa aw ankara ko ya musunta an yakuna qadaruhu cewa gudanar da mulkin Allah li hikmatin baliga ba yana gudana bane akan wata hikima wanda ta kai makura yastahiqu alaiha alhamd da Allah ya cancanci yabo da godiya a kanta, bal za'ama bar dai ya raya cewa anna zalika li mashi'atin mujarrada kawai Allah yana abin ne haka nan ba wata hikima akai to fa zalika dhannul ladina kafaru wannan shine zaton wanda suka kafircewa Allah a dunkule abinda malai yake nufi a wannan gaba shine al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya duk a yayin da kake ganin cewa ai addinin musulunci Allah ba zai taimaki kayansa ba to kai zato na jahiliya duk a yayin da kake ganin cewa ga wani abu na ƙarya zai dawwama har abada gaskiya a neme ta a rasa to nan ma kai zato na zahiriya sannan kuma idan ka sa a ranka cewa rashin lafiya da muta da muke yi rasa namu da muke yi kare arziki da muke samu jarabawa ta rayuwa idan kana tunanin cewa kawai tana zawwa ne kawai ba hikima a ciki to nan ma kai zato zato na jahiliya abun mamaki nan gaba malam zai ce sai ce fawailul lillazina kafaru minan nari yace narkon azaba na wuta ya tabbata ga kafirai sai ce wa aktharun nasi yawa yawan mutane saboda rashin karatu to yadhunnuna billahi suna zato ga Allah dhanna sau'i mummunan zato fi ma yahtasu bihim cikin abin da yake bance su idan Allah ya jarumci mutum sai ya ringa shi mai yaba Allah shi kaɗai za a ringa kamawa da irin abu kaza to kaga wannan mummunan zato ne game da Allah wanda bayani ya gabata cewa bala'i da musiba da rashin lafiya da damammaki ba za su bar mummuni ba to har sai ya gamu da Allah a irin wannan jarabawa ƙarshe dai idan ya mai da lamarinsa zuwa ga Allah ya yarda cewa duk abinda zai same shi ko ya same shi ba zai kuskure masa ba abinda kuma ya kuskure masa ba zai same shi ba ya tarar da Allah akan haka to zai tarar da Allah gobe kiyama babu laifi ko ɗaya tsakaninsa da Allah komai Allah ya yafi kuma ni na tabbata duk mai hankali da za a ce masa za a maka iya azabanka a nan gidan duniya amma a lahira Allah ba zai taba ka ba wallahi duk mai hankali zai ce iya shirye to kuma Allah haka yake yi ga bayinsa nagari a duniya yake jarraba su a lahira Allah bai yadda wani damuwa ta shafi mummune wanda suka mummunai ba wanda suka yi iman da shi sai malam yake cewa wa fi ma yaf'aluhu bi ghairihim zaka ga mutane suna zato zato mummuna ga Allah game da abin da Allah yake aikatawa kuma ga waninsu wani shi zaman lafiya yake Allah ya bar shi lafiya a cikin jama'an mu ne zaka ya ce a shi gaskiya ni ni da kake gani na nan gurin a shekara kaza babu abin da ke damuna ba wata matsala a rayuwata wallahi ka kuka da kanka wallahi akwai matsala domin Allah subhanahu wata'ala idan ya nufaci bawansa da mummunan ƙarshe da mummunar makoma to sai ya ƙale shi ya ƙi kama shi da laifinsa har sai ya mutu ya kama shi da cikakken laifinsa a ranar alkiyama shi sa dama sunnar Allah ce idan ka zama mummuni to ka jira jarabawa za ta yi ta zauwa ka ƙare wannan kana jin daɗi sai ga sabuwa ta zo kana jin daɗi ta kusa ƙarewa sai wata ta zo ta ɗosanu da wannan sai ta dasa haka za a yi ta yi sai an tar da Allah shi ne ma da ya ce to kaga wannan a karan kanka to akwai kuma wanda za su da kallon wani su ce wai wani wai wai kai mutum ka kashe Allah yake baka wannan abin akwai masu faɗa haka saboda jahilta ka zama nan yawan yawan mutanenmu musamman ma masu hannu da shuni da suka yi nisa da karatun alkur'ani jahilai ne yawa yawan su ko ba su iya magana ba ba za a cikin alhazanmu ne masu kuɗinmu ne za ga wani ya je ya kai matsala zuwa ga wani wani wani wani attajiri ko kuma wata matsala akan kaza sai ya dariya ce ni ne abu kazan nan ko kuma abu kaza ne an gaya maka ku hasa aihuwa an gaya maka kaza saboda jahilci shi yake dabaran sace ta bashi dukiya to akwai masu cin gyaran Allah ga wasu bayin Allah sai kaga mutum yana cewa wai a ce ku Allah ku tambaye shi wai waye kashi kai akwai wani abu da ma Allah wannan jahilci ne Allah subhanahu wataala idza ahabba idza ahabba Allahu al-abda ibtalahu idan Allah yana son bawa ma to jaraba shi yake faman faman radiya falahu ridha wanda kuma ya yarda da jarabawa ta Allah sai samu yarda ta Allah wa man sakhita wanda ya hushi kuma Allah sai ya game da hushin falahu sakht sai ya game da hushi na Allah subhanahu wataala sai malaka cewa wala yaslamu min zalika illa man arafa Allah yace kuma ba kowa ke iya kubuta daga wannan bala'in ba na rashin iya magana da ganin cewa in an jarrabe shi ya ringa mummunan zato game da Allah ko an jarraci waninsa ya ringa mummunan zato gaba da Allah yace illa man arafa Allah sai wanda ya san aikin Allah wa asma'ahu ya san sunayen Allah wa sifati ya san sifofi na Allah wa mujaba hikmatihi ya san abin da hikimar Allah take hukuntawa wa hamdihi da yabansa to anan gurin shi sai ya san cewa wannan abin haka ne sunnar Allah ce a ban kasa yanzu ya ishe babban misali khalifa na uku bayan manzon Allah sai na Umar wanda manzan Allah a gidan duniya iri-irinsa manzan da ce Umar ɗan aljanna ne na shiga tare da abokar na huta tare da abokar haka manzan da ke faɗa na shiga tare da Umar na fi tare da Umar to sai na Umar ƙarshen rayuwar wuƙa aka caccaka masa a tumbinsa wuƙa aka caccaka masa a tumbinsa ana iya sallah a matsayinsa na limami yasa aka kawo masa madara ya sha domin dama Umar kwararre ne likita ne yana sha sai ga madara tana bulbulawa daga daga daidai cibiya inda aka caka wukar yace to shikenan an kare a lokacin babu kimiyya irin ta yanzu da za a zo a sa wani dimki a dimki a yiwa a ya shikenan kawai ake jiran mutuwa aka ɗauke shi aka kai shi gida aka kwantar da shi ɗansa Abdullahi bin Umar ya ɗauki kan mahaifinsa ya ɗora akan cinyarsa ya ce masa da'ahu alal ardi aje kan a ƙasa ban ce ka ƙura shi akan cinyanka ba ni wane ne aje shi a ƙasa ya aje shi a ƙasa ana cikin wannan yanayin ya suma ya tashi aka yi kiran sallah ya ce a kai shi masallaci aka ce ya amiral mu'minin haka ya ce babu rabo ga duk wanda ya ji kiran sallah bai amsa kiran sallah ba a haka aka ɗauko shi ko taka bai iya yi tsakankanin kawaɗin mutane aka kawo shi sau aka kwantar da shi aka yi sallah aka bai da shi ƙarshe dai Allah ya karɓe rayuwa jarabawa ce wannan sai na Uthman radiyallahu anhu yanka shi akai mutum ne a kullum karatun alkur'ani ne yake duka rayuwarsa ko da yaushe karatun alkur'ani ne yake kai manzan Allah sai da ya ce sai ta hede ga wa Usman kai Usman duk abin da zaka yi daga yau a lokacin da ya sayi wannan rijiya yace a sha ruwanta dan Allah wata runduna ta mayaka ya dauki dukiya mai tarin yawa yace a tattalin raquma a huta jihadi manzon Allah saboda godiya ce duk abin da zaka yi Usman daga yau Allah ba zai kama ka da wannan laifin ba amma tare da haka wanda suka yanka shi sun san da irin wannan maganar in ma a ce yayi laifin balle bai yi laifin ba radiyallahu anhu amma so kama suka yanka shi shi sa wata jarabawar a gidan duniya Allah ke gama ka da ita amma ta ƙarshe ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine aidai ƙarshe wanda babu wani mai daraja irinsa duk duniya amma manzan Allah da ya zo yayin da rai yake yake kokarin fita riga a kusansa yake jikawa ya dora a fuska ta ɗauki gumi ya meda ya ɗauko ruwa ya zuba a kai yana la ilaha illallah inna lilmauti da sakarat yana cewa babu abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah kai mutuwa tana da ɗaci mutuwa tana da magagi kai akwai musiba a cikin mutuwa haka manzon Allah yake faɗa kafin Allah ya karɓi rayuwarsa har Essa Fatima abin ya tada mata hankali take cewa ya damuwar mahaifina ya bakin cikin damuwar da mahaifina ke ciki manzala ce laisa ala abiki karbun ba'dal yau manzala ce ki aje hankalinki bayan wannan bala'in na wannan yini to mahaifinki ba zai taba gamuwa da wani wani tashin hankali ba bayan wannan wannan na karshe ne me yake nuna mana sai an sha wahala a gidan duniya to da na gaba ake gane me zirhin ruwa duk wanda yake ganin cewa kawai an haife shi lahiya lau zai zauna babu wani abu da zai biyo na damuwa to wallahi ya kuka da kansa cewa ba addinin Allah yake yi ba in ka rike addinin Allah sai kai hakuri ya ishe mu manyan malamai na musulunci wani iya sallah za a harbe shi har lahira wani ya kuma da gurin karatu da bindiga a samu motar a yi ta zuba mata harsashi sai an san yadda mutum ba zai rayu ba tukun za a tsaye da harsashin kuma a nemi mutanen harsasu wani iya sallah asubahi zai je masallaci a kama shi a yanka shi in kana jin tarihin magabata yadda aka ringa yi wa malamai kisan gilla za ka yi mamaki wannan ho malamai ne annabawan Allah Allah yake babu labarin banu Isra'ila a wuri ɗaya su kama annabi da ba ɗaya ba biyu ba su yanka shi ne ce wa yaqtuluna al-anbiya bi ghairi haqqin suna kashe annabawan Allah ba su komai ba kada ma annabi me zai wanda laifi annabi zai da Allah kawai wadan wa'azi ne kawai qala Allahu qala rasuluhu to annabi ya yi laifi sai aka mashi a yanka shi to annabawan Allah an yanka su Allah ya ce suna kashe annabawan Allah ba tare da haƙƙi ba to wannan duk dama ba gidan hutu bane ba tunda ka zo ka sayo kafa to wallahi kai jira bala'o'i wannan sunnar Allah ce abin ƙasa har sai idan ka koma ga Allah to kuma tashin hankali zai karewa bawa wannan shine abin da malam yake faɗa a nan gurin a wannan gaba cewa in ka san Allah ka san girman Allah to gwargwadon yanda ba za ka ringa cin gyaran Allah ba sai ce falyatani labibu mai hankali ya sanya kulatuwansa annasihu li nafsihi wanda yake yi wa kansa nasiha bi hada da irin wannan duk abin da Allah ya jarabce ka to kada ka dora wani yace kuma wal yatub ila Allah mutun ya tuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala wal yastaghfirhu kuma ya nemi gafarar Allah subhanahu wataala min zannihi bi rabbihi game da zatansa ga ubangijinsa zanna sau'i mummunan zato Allah bai halice ka bane ya wahaltar da kai Allah bai halice ka bane ya maka azaba duka wannan kakkazaci wannan a cikin zuciyanka yace walau fattashta man fattashta yace da zaka binciki wanda zaka bincika a wannan zamani ho shekaru 100 ruwa fa yace la ra'aita indahu ta'annutan to zaka samu tare da mutane wani abu na ƙetare iyaka alal qadari akan qaddarar Allah wa malamatan lahu da kuma zargin Allah akwai mutanen da suke tara yara kawai suna gaya wa Allah magana bi muka ma Allah kawai haka ko a ba mu kuɗi kuma ana dariya to wa na kashe kawai haka nan ya za a to irin wannan kaga bai san kaddarar Allah ba bai san ikon Allah ba kai wannan talaucin da Allah ya dora maka to akwai wata hikima ta ƙarshe game da wannan talaucin amma baka sani ba kuma talaucin shine afdalu a gare ka don in an maka duke ma ba san ba tsiye da zaka wallahi akwai wasu da dan talaucin ne ma da wannan dan fare fare za su lallaba wani ya shiga wuta ya dan sha a gaba shi ya fito ya shiga aljanna in ya sa amma in an bashi kuɗi ba ƙarshen ta mata zai yarda da ma ya bar musulunci duk irin matakin da kaga Allah ya aje dan adam to wallahi hikimar Allah anan take wa annahu kana yanbaghi an yakuna kaza wa kaza sai kaji mutum ya cewa ai da kaza da kaza ya kamata a ce an yi ya za a yi abar abu kaza da kaza to ma nace fa mustaqillun a cikin mutane akwai masu karanta haka akwai masu yi suna yi amma kadan ne wa mustaghfirun amma akwai masu yi dewa duk inda suka zauna cin gyaran Allah suke akwai wanda na sani shi kullun in yazo sai ake Allah kudin nan ba wani wahala yake baka ka babu mana kawai hada mu kawai kuma ya ta dariya to babban bala'in kai da kake dariya wanzu ko kamar wani wanzu a karancin magana zan faɗa wanzu wani yazo ya zagi mahaifinka sai kai dariya ai ka tabbata baka da hankali to ina ga wanda zai taba ubangijinka ya gaya wa ubangijinka magana kai dariya to kai ma kana daga cikin mi duk abin da Allah zai yi na hushi da wannan bawan Allah kai ma kana ciki shi sa duk wanda zai zo da irin wannan ya kamata a ce ka tsayar da shi ma da cewa fattish nafsak yace ka binciki kanka hal anta salim wai lahiyan kalau akan wannan babin na kaddara fa in tanju minha idan ka tsira daga wannan babin to tanju min di azimatin waƙe ne kawo na wani malami yace fa in tanju idan ka tsira minha daga irin wannan mummunan zato tanju min di azimatin haƙiƙa ka tsira daga wani abu mai girma wa illa idan baka tsira ba to fa inni la ikhaluka najiyan kai bana tsammanin cewa zaka tsira idan baka tsira akan wannan al'amarin ba kamar irin wannan nake cewa fa in kunta la tadri fa tilka musibatun wa in lam takun tadri wa in kunta tadri fal musibatu a'zam idan baka sani ba to wannan musiba ce kakka je zuwa gare ta kamar mutum ne mutum mutum ya zo iya aikata wani sakon Allah sai ka ce in baka sani ba wannan abin bala'i ne in kuma ka sani kake yi to kuma bala'in yahi wannan girma kaga na farko bisa jahilci ne an tunatar da kai sai kace a na sani to kuma to cewa ka sani to yafi zama bala'i to yawayo mutane kuma a haka aiki sai ma nace fihi masail a ciki akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko tafsiru tafsiru ayati ali imran fassarar ayar da take cikin sura ali imran الثانية مسألة تبيو تفسير آية الفتح fassarar ayar da take cikin sautul fatihi yake cewa al-thalitha mas'ala ta uku al-ikhbaru bi anna dhalika anwa'un la tuhsa yace ba da labari akan cewa waɗannan ababe nau'ika ne da yawa wanda ba za a iya kidaye su ba ma'ana huto na huto game da kaddara ta Allah subhanahu wata'ala babuka ne da yawa akwai masu cewa falastina wannan mu mun gaji da addu'a ba subhanallah ko ka ji wani yana cewa ai falastini in nan Allah ka sani bayan Allah na ana zalunta su yahuda wannan kashe su mana kawai haka nan kaga duka irin waɗannan ababen rashin malam yace ba kowa zai huta anan ba sai wanda ya karatu ya san aikin Allah arabi'a mas'ala ta hudu annahu la yaslamu min zalika illa man arafa al-asma'a was-sifati wa arafa nafsahu yace ba wanda zai kubuta akan wannan babi sai wanda ya san Allah ya san sunayen Allah ya san aikin Allah ya san sifofi na Allah wa arafa nafsahu kuma ya san kansa saboda me yasa kai yanzu a tarihin duniya akwai mutanen da sun yi ta yin zalunci shekaru ba adadi yau ina suke fir'auna zamanin annabi Musa kama Isra'ilawa yayi ta yankawa a lokacin nan gani ake fir'auna yaushe zai mutu amma yanzu ina labarin sa to duk zalunci ka sa a rai din dadewa sai ya riga ya kare kai agonka kana ganin abu ne da zai dade babun babu yazo akan ma jaa fi munkiril qadr babun da yazo akan wanda suke musunta kaddara ta Allah subhanahu wataala malan yace anan masu musun kaddara ita kuma kaddara sirrullahi azza wa jalla fi khalqihi wani sirri na Allah subhanahu wataala a cikin ainihin halittunsa wajibi ne mutum ya yi imani da kaddara ta Allah subhanahu wataala wa qala ibn umar abdullahi dan umar yake cewa wallazi nafsu wallazi nafsu ibn umar biyadihi na rantsi da wanda ran abdullahi dan umar ke hannunsa law kana li ahadihim da ɗayansu ya kasance iya da mithlu uhudin zahaban kwatankwacin dutsen uhudu ba komai bane zinariya ne thumma anfaqahu sannan yayi ta bada ya ringa ciran wannan dutsen uhudin yana ciyarwa akan gina masallaci taimakawa marayu miskinai masu karamin karhi fi sabilillahi abu satafarki na Allah to ma qabilahu Allahu minhu Allah ba zai taba karban wannan kyauta tashi ba hatta yu'mina bil qadari har sai idan yayi imani da qadara ta Allah shi imani da qadara iya daga cikin arkanul imanu sitta duk wanda bai tabbatar da imani da qadara ba to ya samu toya a cikin imaninsa da Allah thumma istadalla bi qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya kawo hujja da faɗan manzon Allah tsira da amincin Allah su dada yawaituwa a gare shi al iman shi imani an tu'mina billahi shine ka bada gaskiya da Allah wa mala'ikatihi da mala'iku na Allah wa kutubihi ka yi imani da littattafai na Ubangiji wa rusulihi ka yi imani da manzanninsa wal yawmil akhiri ka yi imani da rana ta ƙarshe wa tu'mina bil qadari ka yi imani da ƙaddara khairihi in ta alkhairi ta samu to kasancewa daga Allah ne dabaranka ko wayanka ko hikimanka ba za ta baka wani al'amari ba sai idan Allah ya baka wa sharrihi duk wani abu da ya same ka na damuwa ka kaddara cewa wannan abin ta hanyar wannan mutumin ko ba ta hanyarsa ba to wannan dai damuwa ko sharri ko bala'in sai ya same ka rawahu muslim imamu muslim da wannan hadisi wa an ubarat ibn samit an samu daga ubarat ibn samit annahu qala li ibnihi ya gaya wa ɗansa cewa ya bunayya ya kai ɗan ɗana innaka lan tajida ta'amal iman ka sani cewa kai da ɗai ba za ka samu ɗanɗanon imani ba ba za ka ɗanɗani ɗanɗanon imani ba to hatta ta alama hasse idan ka san annama asabaka cewa duk abin da Allah ya rubuta zai same ka ko kuma ya same ka to lam yakul li yukhti'ak da ɗai wannan abin ba zai kuskure maka ba kamar bayani da muka faɗa in aka jeho dutse ya same ka to an ƙare haka Allah ya kaddara ba za ka ce ba da ban zo unguwan nan ba da dutsen nan bai same ni ba da a ce na duke da dutsen nan bai same ni ba da a ce na sa kariya duka wannan abun ba za ka ringa kawo su ba idan ka san aikin Allah in abu ya riga ya faru to haka Allah ya kaddara tabbas ya same ka wa ma aka kuma abin da Allah ya rubuta zai kuskure maka kuma to lam yakul li yusibaka da dai wannan abin ba zai same ka ba in duk duniya za a hadu akan cewa sai an cutar da kai Allah kuma bai rubuta maka cutuwar ba to ba za su iya cutar da kai da komai ba yace kuma sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu naji manzon Allah tsira da amincin Allah su karata bata a gare shi yana fada inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalama farkon abin da Allah ya fara halitta a ban ƙasa shine alƙalami faƙala lahu sai Allah ya ce wannan alƙalamin uktub rubuta in rubutu faƙala rabbi sai wannan alƙalami ya ce wa ubangiji wa ma za aktub me zan rubuta ya ubangiji ƙala sai Allah ya ce wa wannan alƙalamin uktub makadira kulli shay'in ka rubuta dukkan abin da za su gudana na dukkan komai hatta ta kuma sa'a har lokacin da kiyama za ta tsayu. Shi yasa a wace ruwaye mala ya gatsa ta, fajjar alƙalamu bima huwa ka'inun ila yau bilkiyama. Alƙalami na kudura kawai ringa rubutu, hatta da wannan zaman namu da adadin mutanen da suke zaune da adadin mintunan da za mu yi a nan ko awa, Allahi wannan alƙalami ya riga ya rubuta. Sai wani ya ce to kuma fafimal amal wani ya faɗa a gaban manzon Allah to ya ma'aikin Allah to aikin nabi ne ne tunda Allah ya riga ya rubuta sai manzon Allah ya ce i'malu ku yi aiki fa kullun muyassarun lima khuliqa la kowa Allah zai sauƙaƙe mashi hanyar da aka halicce shi domin ita mutunan kirki sai Allah ya sauƙaƙe masa hanyarsa hanya ce wanda Allah ya yarda ita ba zai ringa shan wahala ba shi sa tun a duniya kana iya ganewa wata hanya ce Allah rubuta maka idan ka ganka akan hanya ta kiyaye salloli na lokaci guda biyar ka samu kanka akan biyayya ga mahaifa ka samu kanka akan ambatan Allah karatun alkur'ani kyakkyawar mu'amala tsakankaninka da mutane to Allah ya sauƙaƙe maka hanyar aljanna kai ka kama hanyar ta kenan Allah sai ya sauƙaƙe maka ita idan ka ganka akan hanya ta rashin cika sallah hanya ta cutar da uwaye hanya ta zina hanya ta ƙarya hanya ta cin amana hanya ta yaudara fa kullun muyassarun lima khuliqa lala khuliqa la Allah ya yassare maka hanyar shiga wuta ne Allah ya tsare ku kisa kai kanka zaka yi kanka hisabi ai kana iya kanka hisabi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kai kanka kana iya ganewa to shi sa anan gurin sai manzon Allah yake cewa hatta ta koma sa'a har tashin kiyama alƙalamin ya rubuta duk abin da zai same ka an kare shi sa ma a wata ruwayar sai manzon yake cewa fattaqullaha wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar neman abincinku duk abin da Allah ya rubuta zai shiga hannunka a gidan duniya wallahi in kai hakuri ta halal zai zo duk abin da Allah ya rubuta ba zai shigo hannunka ba a duniya wallahi kai hakuri ba zai shigo ba to idan mutum ya san wannan ba zai je ba iya cin amana yana ƙarya yana